أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم أتكل التافن خطوات إلى السعادة idan yan uwa ba su manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya a kan hadithin da al'imamun bukhari da al'imamun muslim suka fitar na ƙisar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar na matar da ta shayar da kare hakan yi sanadiyar shiganta aljanna sai malam ya ci gaba da cewa شافي ناشرين لبير كنا والعبرة في الإسلام ليست بكثرة العمل فحسب عليه شيء أبن لورا أتكي مسلنشي باوي يوان أيكي كدي أكي بقاتا أقولين باوا با إنما العبرة بصحة النية والقصد abin da aka fi lura da shi aka fi bukata a gurin bawa zai aikata aiki an fi lura bi sihhatin niyya da kyawun niyyar da bawa yake da shi na aikata wannan aikin ingantacciyar niyya wal qasdi da kuma kudurinsa wayannan su ne manyan abubuwa da Allah madaukakin sarki yake lura da su a dukkan wani aiki da bawa zai gabatar ba wai girman aikin ba tukuna a'a niyyar da bawa ya kulla a cikin zuciyarsa da kuma manufar da ya sa ya aikata aikin su ne za su yi determining na girman lada da bawa zai samu ba wai girman aikin ba tana iya yiwuwa ka samu aiki mai girma mai yawa mai cin lokaci wanda yake cin dukiya amma kuma ba a yi don Allah maɗaukakin sarki ba manufar ba ta da kyau niyyar ba mai kyau ba ce sai wannan aikin ya tafi a banza wanda ya aikata aikin ba zai samu lada ba tana iya yiwuwa kuma ka ga aiki ɗan kaɗan wanda za ka rena kamar yadda muka karanta wayannan hadisai na wannan mata da wannan bawan Allah wanda ya kawar da wani wata wato kututtire akan hanya wanda Allah madaukakin sarki sanadiyar wannan ya ainihin gafarta musu ya sanya su a aljanna zaka ga ba wani abu suka sa na lokacinsu ko na tattalin arzikinsu wajen aikata wani ayyuka ba Allahumma illa sun yi ne da kyakkyawar niyya da kuma neman yardar Allah madaukakin sarki to shine malai yace in ana maganar aiki a gurin Allah madaukakin sarki to ana magana ne akan kyawun niyya da kuma ƙudurin da ya sa bawa ya aikata wannan aiki wa kasrati al'amali al-muwafaqi li sunnati al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam da kuma yawan aiki wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama وقد جمع ربنا ذلك في قوله تعالى حقيقة وبنجزم يا تتر وإنن قبادا أتكم فدن صديقي تشوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا با أمرت بايبا da komai illa liya'budu Allah face su bauta wa Allah madaukakin sarki wannan shine umarnin Allah maɗaukakin sarki da ya yi wa bayi na farko da na ƙarshe wa laƙad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka ainihin idan kai shirka ka ba wato ka hada Allah madaukakin sarki da wani cikin bauta to Allah ya ce lalle tabbas ayyukanka za su lalace kuma za ka zama daga cikin waɗanda suke masu yin nadama da hasara a wani gurin Allah madaukakin sarki ya ce mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka anittaqullaha da ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kaga babu abin da zai gadarwa bawa samun rabo sai ya aikata aiki na takawa kuma ya bi umarnin Allah maɗaukakin sarki da ya yi masa na mai mukhlisi na lahuddin liya illa liya abudullaha mukhlisi na lahuddin face bayi su bauta wa Allah maɗaukakin sarki suna ainihin yi masa ikhlasi cikin addini suna tsantsanta masa ainihin ɗayantaka cikin bauta. hunafa suna masu karkata ga barin dukkan wani abu da yake na shirka da sabon Allah madaukakin sarki wa yuqimu salata wa yu'tu zakka su tsayar da sallah su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyar addini kaga Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar fa jama'at hadhihi al-ayatu sai wannan ayar ta tattara na farko al'ikhlasa, a cikin ayar akwai ikhlasi wa Allah maɗaukakin sarki, wa iqamata salati, sannan a cikin ayar Allah maɗaukakin sarki ya umarni da bayi su tsayar da sallah, wa ita zaka kuma Allah ya umarce su da su ainihin bayar da zaka. Abu na farko da Allah ya fara ambata a cikin wannan ayar, kafin ya ambaci ayyuka na bayyane. sai da ya ambaci aiki na wanda yake ɓoyayyen aiki, aiki na zuciya wanda samun ingancinsa shi yake cancantarwa bawa ya samu ladan ayyuka na gaban idan ya yi su. Idan ya zamanto wannan aiki na zuciya bai inganta ba, ba a yi aikin don Allah maɗaukakin sarki ba, ba a yi domin neman sakamako a gun Allah ba, sai ya zamanto ayyukan da za a yi da gaɓoɓi ko da an yi su, ko da an wahala ko da an kyautata su, sai zama ba za a samu ladan aikin ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce abu na farko da yake umartar bayi da za su bauta masa da shi shine su kasance suna da ikhlasi. Wannan shine umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bayi. bayan bawa ya sami ikhlasi a cikin ransa na ainihin duk abin da zai zai don Allah madaukakin sarki zai kadaita Allah madaukakin sarki a ciki ba tare da ya hada shi da komai da kowa ba to daga nan ne bawa idan yi aiki aikin yake zame masa sanadiyar sabon rabu a gun Allah madaukakin sarki wal amalu mala yace kaga aiki wa in kana kasiran koda ya kasance mai yawa ne مع فقد صحة المعتقد يورد صاحبه النار كودا aiki ya kasance mai yawa ne amma kuma wannan aikin ya rasa ginshiki wannan ginshikin ya zamanto faqade fa faqdi sihhati almu'taqadi ya zamanto ya rasa ingancin kudiri ba a yi don Allah madaukakin sarki ba yuridu sahibahu an-nar yuridu sahibuhun na irin wannan aiki yana gangarar da ma'abocinsa wanda yake aikata shi ya zamanto ya shiga wuta domin bai yi don Allah maɗaukakin sarki ba ranar da za a ba da sakamako zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki dukkan ayyuka da Allah ya umarni da shi ya yi ya yi amma bai yi don Allah maɗaukakin sarki ba kaga ba shi da ladan aiki wanda ya sa ka kai aikin ba don shi kai ba, ran da za ka haɗu da shi ba za ka samu ladan wani aikin ba. wal iyadu billahi muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga irin wannan tabewa qala subhanahu Allah madaukakin sarki yana cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin za mu gabato da abin da bayi wa'anda ba su yi aiki don Allah madaukakin sarki ba a gidan duniya suka aikata na aiki za a zo masu da shi ga aikinsu suna gani aiki ne cikakken aiki ya cika dukkan wata ƙa'ida da wata sifa da ake so aiki ya kasance a kayi amma ya rasa ginshikin da zai sa a samu ladan aikin shine ikhlasi shine tauhidi shine taqwa to daga nan idan aka zo da wannan aikin Allah madaukakin sarki ya ce faj'alnahu haba'an mansura ga aiki yana gani aiki ya cika ya kai darajar da zai iya sabbaba masa ya tsira daga azabar Allah madaukakin sarki aikin ya kai kyan da zai iya zame masa dalilin da zai samu rahamar Allah madaukakin sarki amma bai yi don Allah madaukakin sarki ba Allah ce sai mu sanya aikin ya zama to haba'an mansura sai ya zama kura a bar shekewa yana gani sai a nike aikin ainihin mayar da shi kura a sheke shi akan idansa yadda ya yi aiki a gidan duniya ba don Allah ba ya ɓata niyyarsa a gidan duniya ya burge wasu to yau ga sanan sai a ainihin rifarin ɗansa a mai da shi zuwa ga wa'anda ya aikin domin su Allah ya ce ku ainihin tafi zuwa ga wa'anda kuke nuna masu ayyukanku a gidan duniya ku tafi zuwa ga wa'anda kuke aikin ku don ku burge su a gidan duniya hal tajiduna indahum jaza'a ku je ku duba ku same su ko za ku samu sakamako ko ladan aikin da kuka yi a gidan duniya domin su za su iya saka muku za su iya biyan ku wannan aya ta zo cikin suratul furqan aya ta 23 وقال الفضيل بن عياض فضيل بن عياد yake faɗa kamar yadda Sheikhul Islam ya kawo maganar cikin majmu'ul fatawa shafi na 124 mujalladi na uku fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata Allah nan dai shine wanda ya halicci al mauta mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku wane ne kowanne ne a cikinku zai kyautata aiki waye ne a cikinku zai yi aiki don Allah wane ne cikinku zai aiki cikin umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar wa huwa al-azizul ghafur kuma shi Allah mabuwayi ne kuma mai gafara wa bayi sai fudail yake faɗa ƙarƙashin wannan ayar yana mai fassarawa yake cewa akhlasuhu wa aswabuhu ai ayyukum ahsanu amala wane ne a cikinku zai fi kyautata aiki ai akhlasuhu waye zai fi ikhlasi a cikin aiki wa aswabuhu kuma zai fi aikata aikin akan daidai da Allah madaukakin sarki ya umarni da aikata shi qalu suka ce ya aba ali ya kai baban ali ما أخلصه وأصوبه منين معنى أخلصه ما في إخلاص وأصوبه دكما ما في ديدي دنسا قال سيتي إن العمل للي أيكي إذا كان خالصا idan ya zamanto ya kasance an yi shi don Allah aikin akwai ikhlasi a ciki walam yakun sawaban amma aikin bai zama akan daidai yadda wanda aka yi da ikhlasin domin sa yace ayi ba lam yuqbal ba za a karba ba aiki ne yayi don Allah cikin zuciyarsa babu komai sai Allah madaukakin sarki duk abin da za a yi don a burge wani cikin wani aikin babu a cikin ransa shi tsakaninsa da Allah ya aikata wannan aikin yayi ne don ya samu lada to amma lam yaku sawaban aikin ba daidai bane ba ba haka Allah madaukakin sarki yace ai ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba fudailu dan iyad yace lam yuqbal ba za a karbi wani aikin ba idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hakanan aikin ya zamanto daidai ne shi kuma nan ya aikata aikin yadda Allah ya ce ayi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma kuma babu ikhlasi a ciki kaga vice versa kenan shi wancan na farko babu ikhlasi a cikin zuciyarsa ai akwai ikhlasi a cikin zuciyarsa amma aikin ba yadda aka ce ayi yayi ba ko ba a ma ce ayi aikin ba yayi shi kuma wannan babu me yayi aikin daidai amma kuma babu ikhlasi a ciki to shi ma wannan ba za a karɓa ba daga gare shi hatta ya kuna khalisan sawaban ana karɓan aiki ne in aikin ya zamanto aikin akwai ikhlasi a ciki sannan kuma aikin daidai ya dace da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wal khalisu an yakuna lillah malam ya ce idan aka ce alkhalis shine aikin ya zama don Allah aka yi wasawabu idan aka ce as-sawabu daidai an yakuna ala sunna shine aikin ya kasance akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi shine yazo yake mana bayanin ya za mu bauta wa Allah madaukakin sarki idan ya zamanto bawa zai aikata aiki baya jiran umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam baya dakon ya ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan irin aikin baya bibiyan ya bi yadda annabi ya aikata aikin sai ya zamanto ba shi da wato dacewa na mutaba'a ba shi da dacewa na yin aikinsa akan daidai zai kasance kullum aikinsa akan son zuciya yake yi ruwan da aikinsa ya zama haka kuma ba zai samu ainihin lada a gurin Allah maɗaukakin sarki ba, domin ya rasa ginshiki daga cikin ginshikan dalilan da suke sawa a karɓa aikin bawa. Allah ya samu dace. Malam ya ce a babi na gaba, bin niyyati sadiqati tanalu thawabal amali wa illam ta'mal. Ya kai bawa ka sani da kyakkyawar niyya, niyya ta gaskiya, niyya wacce take cike da ainihin wato biyayya wa Allah madaukakin sarki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tanalu thawabal amali zaka samu ladan aiki wa illam ta'mal koda baka aikata aikin ba alkaramu min sifati rabbil alamin karamci yana daga cikin manyan sifofi daga cikin sifar Allah madaukakin sarki ubangijin talikai wal abdu idza ahsana al qasda wa lam tatahayya lahu asbabu amali salihat bawa idan ainihin yi kyautata niyyarsa walam tatahayyah lahu asbabu amali salihat amma sabubba da zai ainihin aikata kyawawan ayyuka ba su haɗu ba gare shi ga kyakkyawar niyya amma kuma bai samu damar da zai aikata wasu ayyuka na alkhairi ba yana so inda Allah ya ba shi dama irin ta wane zai aikata fiye da irin aikin da wane yake mai kyau in ta ɓangaren dukiya ne in ta ɓangaren lafiya ne in ta ɓangaren ilimi ne in ta ɓangaren taimako ne in ta ɓangaren ƙarfi ne duk abin da ya gani sai ga a ɓangarensa da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi Allah bai bashi damar da zai aikata irin wannan aiki ko irin yadda wane yake yi ba sai yake jin kunci a ransa ina ma yana da dama ina ma Allah ya sa yana da damar da zai iya aikata ayyukan alkhairi irin na wane malin ya ce to irin wannan mai kyakkyawar niyyar amma sabubban aikata ayyukan alkhairi ba su ainihin haɗu gare shi ba fa innahu yu'jaru ala dhalika al-fi'li wa in lam ya'malhu lalle irin wannan za a ba wa bawa lada akan wannan aiki ko da bai aikata shi ba karaman min Allah wa fadla wannan karamci ne daga gurin Allah madaukakin sarki wa fadlan da kuma ƙari yaqulu Jabir ibn Abdullah Jabir dan Abdullahi yake faɗa yake cewa كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من كسنتي تارد النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة عينهم ونياكي فقال سيمن زن الله يتي إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi yake cewa inna bil madinati la rijalan ga mu a filin daga ga mu a filin yaki amma fa ku sani yanzu haka a cikin garin madina akwai wasu mazaje ma sirtum masiran babu wata hanya da za ku bi wala qada'tum wadiyan babu wani wadi da za ku ketare tsakanin dutsi da dutsi da za ku wuce wato babu wani tudu da za ku hau ku gangara babu wata hanya da za ku bi kuna masu shan wahala kuna masu nufin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki illa kanu ma'akum face suna tare da ku a cikin zuciyar a sanin hanya da suke sai su ce a yanzu fa ƴan uwanmu mujahidun da suka fita da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai guri kaza Allahu akbar da Allah ya sa lafiya ta kalauni ma da Allah tare da su Allahu akbar yanzu sun kai daidai wannan lokacin ina kyautata tsammanin sun wuce dutsi kaza bayan Allah sun tafi don su ɗaukaka kalmar Allah kana jin abin a ranka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habasahumul marad wa'annan mutane jinya ta ainihin tsare su su samu damar sun fito yaki ba wa fi riwayatin a wata riwaya illa sharakukum fil ajr face sun ainihin yi tarayya da ku a cikin lada rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul imara babu thawabu man habasahu 'anil ghazwi maradun aw 'udhrun akhar wa fi riwayatin ورواه البخاري حكنا الإمام البخاري يا رويتون حديثي أتكين كتاب الجهاد والسير باب من حبسه العذر عن الغزو yake cewa an anasin qala ya karbo wannan hadisi daga Anas dan Abdullahi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi shi wannan Anas din sunansa abu hamza anas ibn malik eh, anas dan malik ne ba anas dan abdullahi ba afwan jabir ne dan abdullahi anas ibn malik ibn nadr al-khazraji al-ansari shi wani anas dan malik din ya yi yaƙe-yaƙe har guda takwas tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu shekara ta 93 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine sahabi na ƙarshe da ainihin ya rasu a ƙasar Basra daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ainihin Abu Nu'aym ya kawo a cikin littafinsa da wa suna ma'rifatu sahaba to wannan Anas dan Malik yake cewa raja'na min ghazwati Tabuk mun dawo daga yakin Tabuka مع النبي صلى الله عليه وسلم تارد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن أقواما بالمدينة للي أكوي وسمتاني أتكين غريم مدينة خلفنا sun ainihin mai bayanmu suna bayanmu mun baro su a madina ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana babu wata hanya da za mu bi ko wata wadi ko wani kwazazzabo ko wani hawa ko sauka da za mu yi illa wa hum ma'ana face suna tare da mu a zuciyarsu habasahumul uzru wa'annan mutane uzuri ne ya tsare su abin da ya fi karfin su ne ya hana su fita tare da mu ba munafurci bane ba kuma tsoron jihadi bane kaga ba su aikata aikin ba amma kyawun niyyarsu ya cancantar da su samun lada a gurin Allah madaukakin sarki hakanan abin yake har zuwa tashin alkiyama wannan aikin alkhairi ne zai taso amma ba shi da damar da zai yi duk abin da ake yi na gyaran masallaci da shi ake yi amma an kai lokacin da ya kamu da rashin lafiya ko ya kamu da wata larura wadda za ta sa ba zai iya aikin ba ko tsufa ta ainihin danne shi yana ganin aikin yana ji a zuciyarsa ina ma mana lafiyarsa kalau a ci gaba da wannan aiki na alkhairi da ake yi tare da shi amma rashin lafiya ko uzuri ya sa aikin ba zai yi ba face zai na samun lada na wannan aiki gwargwadon niyyarsa da yake da shi wa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace anir rajuli alladhi la mala indahu dangane da wani mutum wanda babu kuɗi tattare da shi bai da kuɗi wa yanwi sadaqa kuma yana da so yayi sadaka wa yaqulu yana cewa law anna li malan lalle fa ni da ina da dukiya la amiltu bi amali fulanin da nayi aiki irin aikin wani da Allah ya sa ina da kuɗi irin kuɗin wani to tabbas da irin ayyukan alkhairin da wani yake yi sai na ƙara ma akan abin da yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bi niyyatihi to irin wannan yana kan niyyarsa wannan niyyar da ya kudurta ya kudurta dan Allah yake so ya aikata wannan aikin to hakika tabbas zai samu ladan kudurinsa da yayi ajruhuma sawa annabi ya ce ladan su daya da wanda yake da dukiya kuma yake yi din shi wannan ba shi da kuɗi amma zai samu ladan niyyarsa shi kuma wani yana da kuɗi yana yi sai ya zamanto in ya yi don Allah ya samu lada in bai don Allah ba ya batar da dukiyarsa kenan za ka iya samu wani ya samu lada don niyyarsa wani kuma ya yi aikin da dukiyarsa ko da lafiyarsa ko da iliminsa amma kuma bai samu ladan da wanda bai yi amfani da kuɗi ko ilimi ko dukiya bai samu wannan iya abin da Allah ya amfanar da shi shine kyan niyya gwargwadon kyan niyyarsa Allah madaukakin sarki sai ta bashi lada akan abubuwa ko akan ayyukan alkhairi shi kuma wannan ya aikata aikin amma niyyarsa babu kyau ya sanya dukiyar niyyarsa babu kyau yayi karantarwar niyyarsa ba mai kyau bace yayi sadakar niyyarsa ba mai kyau bane sai ya zama ba zai samu lada ba rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wani hadisin a cikin kitabu zuhud babu ma jaa mithlu dunya aw mathalu mithlu dunya mithlu arba'ati nafar wa fi sahihay al-bukhari wa muslim ya zo a cikin littafin sahih al-bukhari littafin sahih muslim an anas an ibn abbas an karbo daga dan abbas abdullahi dan abbas kenan عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى cikin hadisai da yake rawaitowa daga ubangijinsa qala yace inna allaha kataba alhasanati wasayyi'at lalle allah madaukakin sarki ya rubuta alhasanat kyawawan ayyuka wanda ya aikata su zai samu lada wasayi'at da munanan ayyuka wanda ya aikata su zai samu zunubi thumma bayyana zalika sannan kuma ya bayyana haka a bayi kenan fasararsa shine innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ga ayyuka nan na halal a fili suke ga ayyuka nan na haramun a fili suke ga ayyukan da ka aikata su zaka samu lada ga ayyukan da ka aikata su zaka samu zunubi ga ayyukan da ka aikata su za su zama sanadiyar shiganka aljanna ga ayyukan da ka aikata su za su zama sanadiyar shigarka wuta faman hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya himmatu bi hasanatin da wani aikin alkhairi da wata hasana falam ya'malha amma wani dalili ko wani uzuri yasa bai aikata wannan aikin ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa cikakkiyar lada cikakkiyar hasana da ya kudurta a ransa dangane da wannan aikin Allah zai rubuta masa ladansa wa in hamma biha fa'amilaha idan ya himmatu da wannan aikin fa'amilaha kuma ya samu dama ya aikata aikin katabaha Allahu lahu ashar hasanat Allah zai rubuta masa ainihin lada guda goma ila sab'i mi'ati du'fin har a ci gaba da ninka masa zuwa ninkin 700 ila ad'afin kathira a ci gaba da ninka masa shi zuwa ninkin baninki mai yawa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce wanda yazo da hasana guda daya zai samu lada guda goma ko hasana guda goma kwatankwacin wannan guda ɗayan da yazo da shi wa man jaa bis sayyi'ati فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون amma wanda yazo da sayyi'a mummunan aiki wannan iya sayyi'ar za a rubuta masa guda ɗaya ba ninkawa za a yi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wanda lada guda zunubi guda ɗaya zai rinjaye shi ya rinjayi kyawawan ayyukansa da yake yi da ake ninninka masa lalle wannan ya tabe ya yi hasara iya zunubin da ka rubuta shi za a baka lada kuma za a yi ta ninninka maka shi ne har zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya so. Falmuslimu shi musulmi ya ja'alu ni ya taho fi kulli khairin ƙa'ima. Ƙoƙari yake a kowane lokaci ya sanya niyyarsa a cikin dukkan wani alkhairi da zai yi ya zamanto tabbatacciyar niyya ce, tsayayyiyar niyya ce don Allah zai aikata wani aiki. Ya ƙulu Umar bin al-Khattab Umar ɗan Khattab yake cewa, Afdalul a'mali mafi fifiko mafi falalan ayyuka da bawa zai yi cikin dukkan abin da zai fara yi na aiki shine sidqun niyyati fi ma inda Allah. Ya ainihin gaskata niyyarsa cikin abin da yake gurin Allah madaukakin sarki. Wannan maganar ainihin Ibn Rajab ya ambace shi cikin Jami'ul Ulum wal Hikam. littafin da aka yi ainihin sharhi ibn rajab alhambali ya yi sharhi akan littafi akan hadith akan akan akan arba'un hadith wannan karkashin ainihin hadithin innamal a'malu binniyat hadithin umar dan khattab yake cewa lalle mafi falalan aiki da bawa zai yi shine gaskata niyyarsa cikin al'amuransa da zai yi don Allah madaukakin sarki domin idan ka kyautata niyya to daga nan ka samar wa kanka wata mafita da zai kai ka zuwa ga samun rahmar Allah madaukakin sarki wa yaqulu daud at-ta'i ad-daud at-ta'i yake cewa ainihin ra'aytul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyya yace ni fa na ga dukkan wani abu da ake kira alkhairi da bawa yake nufin samu a gurin Allah madaukakin sarki babu abin da yake tabbatar ko yake tabbatar da samun wannan alkhairin yake tattarawa bawa samun wannan alkhairin da ya wuce kyakkyawar niyya cikin dukkan lamuran da zai malam zaharaddin bari mu karasa da wuri yace waman sarrahu an an yakmula lahu amaluhu falyuhsin niyyatahu duk wanda yake so ko zai masa farin ciki a cika masa aikinsa ya samu ladan aikinsa falyuhsin niyyatahu ya kyautata niyyarsa fa inna allaha ya'juru al'abda idha hasunat niyyatuhu hatta bil luqma domin lalle Allah yana bawa bawa lada idan niyyarsa ta kyautata hatta bil luqma kai har ma da gargwadon loma idan ya ainihin sanya a bakin bawa inda da kyakkyawar niyya ce to zai samu lada ya ƙulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ya kai bawa ka sani babu wata ciyarwa da za ka yi kana neman yardar Allah da wannan ciyarwar illa ujirta alaiha face an baka lada sanadiyar wannan ciyarwar hatta ma taj'alu fi fami imra'atik har gwargwadon abin da ka sa a bakin matarka na loma abincin da ka nemo aka dafa a gidanka aka ci iyalinka ta ci 'ya'yanka suka ci iyayenka suka ci zaka samu lada muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa kana as-salafu as-salihu yahusuna ala husni an-niyya managartan magabata sun kasance suna kwadaitarwa akan kyautata niyya fi kulli amrin salihin a cikin dukkan wani al'amari cikin dukkan wani aiki na gari yaqulu yahya ibn abi kathir yahya ibn abu kathir yana fada wanda sunansa Abu Nasr Yahya ibn Abi Kathir At-Ta'i maulahum al-Yamani kamar yadda ainihin Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin Siyaru Alamin Nubala wato tarjamarsa yake cewa ta'allamu niyyata ku ainihin koyi niyya ku koyi gyara niyyarku ku koyi yadda za ku yi ku inganta niyoyinku fa innaha ablaghu min al-amal domin niyya tafi yalwa tafi kai bawa zuwa ga samun rahmar Allah maɗaukakin sarki sama da aiki niyyarka ita za ta sa an kai aikin a karɓa idan niyyar ba ta da kyau idan kai aikin ba a bukata ba za a karɓa ba wa ya ƙulu zaidul aliyami zaidul yami yake cewa in wifi kulli shay'in turiduhu alkhaira kai niyya cikin dukkan wani aikin alkhairi da kake nufin ka aikata shi hatta khurujika hatta khurujaka ila alkanasati har fita da zaka yi zuwa ga alkanasa shine gurin biyan bukata ban daki shine mawdi'un liqada'i alhajati wa ilqa'i alqumama gunda zaka je ka ainihin zubar da kazantar da take jikinka to kai nufin alkhairi in zaka yi ka yi addu'a lokacin da za ka je kuma ka yi nufin samun lada an kai Allah maɗaukakin sarki zai baka lada wannan shi ne ƙarshen abin da za mu karanta kuma in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi a samaratul ikhlas abin da muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك